فاتحة صلاة الفاتحة صلاة تبطل هذه أعظم الرجاء والتيسير وتبلغ بها أن أعظم الشر والتعسير وتقول لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراهبون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعني في برحمة تأتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه سورة العاديات سورة مكية ko kuma madaniya akan sabanin malamai amma abin da yake faɗin jumhur shine sura ce ainihin makkiya abin da sufil adiya take yin magana akai shine bayani akan yakin musulunci Allah zai rantsuwa da yakin musulunci da irin dawakai da ake tafiya da su yakin musulunci Allah zai rantsuwa nan ne don ya tabbatar da wani halin dan adam boyayye da yake a halitta ta cewa dukkan dan adam to yana da mutuncewa alkhairi duk dan adam in banda annabawa banda waɗanda suka gyaru saboda wani wa'azi ko saboda wani tsoron Allah amma duk adam a jikinsa akwai ɗabi'a ta ainihin mutuncewa alkhairi in ka dade kana mutum alkhairi to idan aka san haka ya biyo baya ko kuma wani abu sabanin haka wanda shi ya ga ya saba alheri to sai ya manta da alkhairan baya wannan ne guda ɗaya sai ya shafe alkhairan wannan al'adar ta dan adam to Allah ya faɗi wannan hali na dan adam kuma Allah ya yi fada a kai cewa bai kamata dan adam ya zama yana da wannan sifa ba sannan kuma Allah ya yi bayani akan sakamako da zai in an tashi tabbatar da tashi da sakamako Allah yana fara sura da bismillahir rahmanir rahim wal adiyatu dhabha fal muriyatu qadha fal mughiratu subha wannan al adiyat da al muriyat da al mughirat duka ne sufofi ne na wani abu sufanta da ba a faɗa ba sai dai abu ne da ya galaba a urfi aka ce al adiyat wato abu masu gudu a sukwale to daga ji ka san dawakai saboda sufar gudu in ana a faɗi gudu na wuce iyaka don haka akwai wasu larabawa da ake bada misali mutum ana ce musu al'adda'un su su shamfara su ta'abbata sharran din nan suna da gudun gaske akwai wanda su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi ma yana in annabi zai aike masa yake aika to da an ce dai ka ji tufa an ce wani abu ne gudu a tukwane to ka san dabba ce kamar doki to ana aka samu sabanin tafsirin tsakanin manyan malaman na wannan al'umma a cikin sabon manzon Allah sai na Abdullahi bin Abbas da sai na Ali bin Abi Talib sai na Ali bin Abi Talib ya fassara al'adiyat da cewa Allah ya rantsuwa ne da ainihin raquma da suke diba al-ibn allati tukillu al-hadith raquma da suke dauko al-hadith tafi da su din nan su kai su mina a kai su mina yau tarbiya daga nan su ɗebe su a tafi arfa an gama arfa su ƙara hawa su lafta su tafi muzdalifa saboda fadin Allah da yake cewa fa atarna bihi na kan fa wasatna bihi jam'a ita to ai wannan taron da ake faɗa taron muzdalifa na wajen Allah haram sannan su Allah yake rantsuwa da su abin da yasa saboda waɗannan dabbobi suke ɗauka ainihin alhazai alƙadarin suna da girma abun musulmi da masu kuma shirkan larabawa na lokaci tunda ba su zama da aikin musulunci ba amma suna aikin hajji ko sun san girman aikin hajji sun san girman da abin da ya rafe da shi to Allah ya rantsuwa da rawa kuma da ke ɗaukan alhazai su kai su wannan gurare abu sai na ali sai na abdullahi bin abbas kuma yace a'a wannan dawakai ne dawakai ne da suke kai hari saboda wannan falmubira din nan dawakai ne masu kai hari na musulunci saboda sura ta sauka ne akan wani hari da manzon Allah ya tura to manzon Allah ya tura harin malamai suka ce sahabban nan ya zama na suka suka suka nin tsaya a cikin kasa aka ji shiru labarin ya dauke sai kafiran maka suka dinga wannan suna cewa ai an kashe su sai labari ya zuciya ai suna kamar ai tunda ta kwana da kwanakin nan shiru ai an kashe su to Allah sai sifar suratul adiyat saboda ya yi wa su wannan kafiran bakin albishir cewa waɗannan abubuwan da su mutu ba suna nan kuma sannan ya musu ainihin wani albishir mara daɗi na cewa hari ma da dawakai masu ƙarfi masu gudu masu kai hari a waye gari cikin yaƙi yana nan yana jiran kamar wannan yana musu mubashirat ne yana musu gargaɗi zuwan yaƙin bada to wannan shine shi fasarar da Abdullahi bin Abbas Allah ya tsara masa ya yi wanda kuma da yawa daga jumhur na malaman tafsiri sun fassara shi da wannan tafsirin na Abdullahi bin Abbas wasu kuma su ma da yawa sun fassara da tafsirin sayyidina Ali to kamar yadda na sha faɗa a irin nan duk sai a hade a ce to duka biyu saka hamdu ala jami duk biyu su Allah yake ne saboda ba munakada in an fasara an ce Allah ya yi rantsuwa da dokun ke kai harin musulunci kuma ya yi rantsuwa da raƙuma da suke ɗiban alhazai ai ba munakada ba abin da ya kora wani ba to wal adiyat Allah ya rantsuwa da dabbobin nan masu gudu jam'in adi ne min al'ad ai alkhayl ta'adu fil ghazw dokuna da suke gudu akan yaƙin musulunci babhan wannan kenan zai zama maf'uli ne mutlaq muqaddari ga an kaddara masa fi'ilin da ya masa nasaba shine ai wata zubahu dabhan dokuna da suke yin gudu na gaske suke yin sauti ake jin irin sautin nan na haki na kirjin dawar abab huwa sautu adwasiha idza ada ma'ana sun ce ba dabba da take yin wannan ma irin doki shine idan yayi gudu kamar dan adam ne a jena haki to in yayi gudu sosai akwai sauti da ake ji na kirjinsa wanda wannan sautin shine kamar haki ɗinsa amma yana yi ne idan ya yi gudu amma shi ba haki ne ba tunda haki a gudun adam kaga kamar bijiya ne to shi wannan sautin sauti ne da yake faruwa sakamakon cewa wannan gudun ya yi shi da yawa ba yana yi a matsayin ciwo to shine abdab to Allah ya rantsuwa da dokuna da suke tafiya a guje suna yin wannan sauti na kirji sai ta kai hari a musulmi falmuriyati qadhan to wannan shi yasa wasu malaman suka fassara cewa surar madaniya ta tunda sai magana akan yakin musulunci amma mafi rinjaye rajihi abun malamai sura ce makkiya to haka wannan zai zamana ana ba su labari ne kamar idan faɗa jiya abin da zai biyo baya ana musu bishara mara daɗi cewa za a yi wani yaƙi da dawakan musulunci wanda zai kuma kaskanta su musulmai za su yi nasara falmuriyati Allah ya rantsuwa da almuriyat masu tsastawa almuriyat ay alkhayl turinat من الوري نقول التي توري آه الوري شنو إخراج النار من الهجارة وتقول إن بسكي تسد دوتا قدحا وتصنع ما في التهتوى القدح شنو إخراج النار بين جسدين جفيني جدابي أتا ونعب ثاني جفيني من أدكا وتاتت شنو القدح اشتعال النار لإخراجها من جسدين كما يدعي في إذا أبصد كذا بدوسي إن من دين وتا a sa ainihin auduga a buga ya zama wuta ta fita to shine al'ad to wannan Allah yana mutunta wannan dawakai da suke gudu da kokotan su in suna gudu karfin saukar za a yi kuma wuta tana tashi saboda karfin da suke dukan kasa in suna gudu ai bi hawatir hada kokotanta idza sarat fil ardi zat al hijara idan suna tafiya a kasa ta sami dauke da duwar wasu ne da daddare to sai da yawan saukar kokotan nan kamar kasa wuta wannan nuna karfin gudun su ne da kuma yawan dawaka saboda in kaɗan ne to da zai zama na yawan sukar ya nuna alamu amma kasancewar da yawan da ke to sai ga su hako fitan nan kamar wuta tana tashi ne saboda karfin saukar su nan to Allah ya rantsuwa da irin waɗannan dawakai fal mujirat subhan Allah ya rantsuwa da al mujirat wannan dai dawakai na yakin musulunci wanda suke kai hai subhan a lokaci na al na asbahi ai al khayl tujiru al adi waqta subi dawakai da suke kai hai da abokan gaba lokacin asuba bi idarati ashabi hada harin da masu ita cewa dan mun sani mafi akarin yakin musulunci daman annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kansa zai je haka yake yi baya shiga garin sai da asuba saboda mutane ba su shiri ba kawai sai su farka su ga hari ya cin musu hajjida kamar yadda ya faɗa a yakin Khaibar ko mun zalla yana cewa a tsaya kafin a shiga gari a ji idan an ji kiran sallah to garin musulmi musulunci ya riga zuwa idan kuma ba a ji kiran sallah wato bayan asuba sai a kai hari wannan irin dawakan su ne almugira su subha a abdullahi bin abbas allah kara masa yadda yake ba da labari da kansa yace wani mutum ya zo ya tambaye shi su wane ne al'adiyat almuriya almugira yace ai dawakai ne na yakin musulunci da suke kai hari suke fita a guje da mayakan musulunci su allah yake ne yace to wannan mutum bayan ya tambaye ni kuma sai ya kara tafiya ya je gurin sai na ali tambaye shi ko da neman ta hakiki ko kuma da bai ga gamsuwa ba zai samu sai na alfi zana masa ka tambayi wani kafin ni yace eh na tambaya wace ba tambaya yace Abdullahi ibn Abbas yace me yace maka yace ai sune dawakai da suke kai hari da musulunci sai ki kirawo min shi Allah bin Abbas ce da yanzu ina tsayawa sai ya fara faɗa yace me yasa ku rinka fassara Qur'ani ku rinka fassara san Allah da abin da ku sani ba yace sai sai da ai ba haka bane ba ai al-adiyat da al-muriyat da al-mudira yana nufin raquma waɗanda suke ɗauka alhazai su kai su mina ɗin nan idan sun kai su mina yawan tarwiyar sun ɗebi ruwa sun ɗebi ruwa su kai su arfa in an yi arfa su ɗebi su lafta su tafi muzdalifa ya ce bata ji Allah ya ce kawai sabna bihi jam'an ba ai yana nufin taron alhazai shi Allah yake nufi to Allah bin abin sai da na zuwan nan sai na sauka da ta fassara sai na ringa faɗan fassara sai na Ali saboda ladabi to kaga anan dai tana da fassara guda biyu akan wannan mausufa din cewa an siffanta ko da wakai ne na harin musulunci ko kuma raƙuma da suke rufin alhazai ko kuma ta yi jam'i tun da babu abin da zai hana yin jam'i din. Fa'afar na bini na ta'an idan sun yi ta hari da safe fa'afar na bini na ta'an sai su za su motsa al'itara ai a tahayyij ai fahayyajna sai su motsa bihi ai bi makani admirin nan sai su motsa a wannan gurin gudun nan au bi zalika alwaqti wannan duhidin yana komawa wato burin da suke gudu ko kuma fa asar na bihi abin da aka faɗa mazmunin ai an ce kalmuriyati ko ai dalmuriyati bi hawatihim misira wanda suke kastauta da kokosan su to fa asar na bihi sai da sun tashi bihi da wannan kokosan da yake dukan da sai da sun tashi na ka sai da sun tashi ta iya kura saboda yawan suka kokoto din gubarin kura lishiddati harakatihim saboda tsananin motsawarsu su to kaga wannan idan sura ta maka ce wanda kuma shine fadin aksariya na jamhurin malamai a to zai zama na wannan kamar gargadi ne da qur'ani yake yi wa kafiran maka cewa wani yaki zai zo muku mai karfi da ma irin dawakan da musulmai za su hawa a wannan yakin ga su saboda girman nasar da musulmai su yaki har Allah ya rantse da waɗannan dawakai masu yawa da za su kyau saboda daga nan an tusa musu tsoro cewa ko yau ko gobe za su iya jin hali ya faɗo musu wani musulmai ne za su yi nasara to daga wannan mummunan bishara ce da kafaran maka akan su fa asar na biyi na ga'an fa wasaɗina biyi jama'an sai kuma hadasin wasaɗina sun shi na tsakatsaki na bihi sun kutsa tsakiya bihi da wannan ƙura da suka kaya wannan dawakai sai da sun kutsa tsakiya na jam'an sun shigar da wannan cikin tsakiya na gagarumin taro fa wasaɗina jam'an min al'adu taro mai yawa na al'adu maƙiya ai sirna sun shiga sun kuɗa cikin wannan sirna wasu da kuke da su yi har tsakiyar wannan saboda dukkan da ya fi yawa to ya fi alamun yin nasara ya fi alamun mayaƙa su fujewa tana da tanadin da ya fi kutsawa su je har tsakiyar maƙiya saboda yawan su rai ya fi jin cewa akwai alamar nasara idan mayaƙa suna da yawa na'am ai sirna wasu da wa qudifal fi'lu ala al-ism li'annahu fi ta'wil fi'l ai wallafi a dauna fa'auraina fa'azarna wato nan abin da yake nufi kaga an fara da suna wal'adiya falmuriya falmugira sai ce fa'asarna to wannan fa'asarna sai ce wannan fi'ilin abin da yasa saboda shi ma wancan sunan na wal'adiya din an kawo shi ne a ta'awilin fi'ili kamar wal'adiya ana nufin wallafi a dauna walmuriyat ai wallafi auraina kuma su ma sunan ya zo ne da ta'awilin fi'ili so da ka duka gurin kamar fi'ili ne amma ibnu ashur kuma ya ce a fa asarna shi wannan ba rantsuwa bane so da ka wancan yana nan a ismi wannan fa asarna yana nan a fi'ili saboda shi fa asarna bihi jam'an fa wasabna bihi fa asarna bihi nas'an fa wasabna bihi jam'an shi wannan ba rantsuwa bane shi wannan kamar Allah ya ci gaba da faɗan ne ma ya tarattabu amin jumlal qasamiyya ita jumlar rantsuwa dokunan sun taho sun kawo hadisar ƙura to abin da yake faruwa bayan ba da ƙurar kansu shine wannan fa'atar nan kar shi ba rantsuwa ne kamar Allah yana faɗin fa fal mubiratu subhan fa'atar nan ma'ana wanda suke kai hari a dalilin kai harin sai ya ƙura ta tashi a dalilin kai harin sai ga sun kuɗa tsakiyar taro saka wannan shi nuna min ba a rantsuwa yake shi sai zuwa ne to al-muqtam alayhi shine innal insana li rabbihi lakanu haƙiƙa mutum al-insan anan alkafir nan mutum kafiri kamar yadda mafi yawan qur'ani in yace al-insan yana biyo shi da mazamma saboda yana nufin su da al-insan al-kafir to amma adan al-insan anan yana nufin kawai al-jin istigraqi jin istigraqi kuma umumi akwai istigraki umumi akwai istigraki urfi istigraki umumi shine wanda ya hada kowa da musulmi da kafiri da mace da namiji in dai sunan ka mutum to kana ciki shine umumi to amma istigraki urfi shine istigrakin da yana nufin jinsin mutum amma a hankali an san ana nufin mutum kafiri to amma wannan umumi ne innal insana li rabbihi lakanu dukkanin mutum yana da wannan siffa din sharri guda ɗaya yana sa ya manta alheri din sai dai wanda yake annabawa wanda su ma ba sa cikin saboda sarki da Allah ya musu sai kuma bayan Allah na gari to innal insana la yabdu la kanu dukkanin mutum la kanu lalle yana da wannan sifa ta al kanu li rabbi ga ubangiji yace ai la kafur ne bitin cewa ne ya jahadu ni'matahu kalma ce wadda larabawa suna da bambancin kabilu kuma kowace kabila akwai da suke fassara kalmar al kanu wanda suka bari larabawa su fassara al kanu da al jahud min ni'ma wasu kuma su fassara alkanud da alkafur wanda shi ma alkafur din yana komawa dai aljahud ma'ana dai wanda yake butulce ni'ima baya yin mukabalan ni'ima da alkhairin da ya kamata in an mai alkhairi to baya maimaita alkhairin nan a taka wancan alkhairin sai ya mukabalansa da ainihin butulcewa ba da alkhairi ba wannan al'ada ɗan adam ce ko da a haka mutum za ka yi masa alheri da yawa amma ran da ya tsara wani alherin baka yi masa ba ko kuma kai masa alherin da bai kai yadda ya saba samu ba to wannan alherin kankantarsa da ya gani yadda ya sa a rai sai ya rufe duk na baya sai ya zama ba zai yaban alheri ba sai ya faɗi abin da ba wannan al'ada ce dan adam innal insana rabbihi lakanu ita kuma wa innahu ala zalika وإنه على ذلك لشهيد وإنه لعز الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إذا الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد كما إيكا شي متن لشهيد على نفسه شي كان متن يا كان هكا كان كان على ذلك أي أكن على قلوبه أكن wannan mutuncewa alheri da yake to shi kasa dan adam na shahidun ay yashhadu ala nafsihi sun shi kasa dan adam ya san haka halin sa yake wa innahu li hubbil khair la shadid sannan dan adam li hubbil khair a wajen san alheri la shadid mai tsananin kadayin alheri alkhair ay anan almal la shadid ay la shadid al hubb lahu mai tsananin so ne fa yabqalu bihi kala ka wannan wa innahu li hubbil khair la shadid din shidda in tana nufin wato laziminta ma'ana tsananin kwadayin alherinsa tsananin kwadayin kudinsa to sai haifan ma da baya son ya rabu da kudin shine ake masa ashuhu kwaɗayin kuɗi da rashin kanka kuɗin ya zo hannunsa nan alkhair ya fasara alkhair da almal saboda in dai ba ta ɗarina ce ta canja alkhair ta tsora ta kan wata ma'ana ba to a mafi yawan zancen alkur'ani in ka ga alkhair to yana nufin kuɗi amma bai tafi sai dai idan wata ɗarina ce ma'ana ɗarina siyaƙiya yadda wurin siyaƙin ya nuna ba haka ake nufi amma in ba ya gaba irin nan wa innahu li hubbil khair وفي يوع قرآني الخير هنا نفهم المال الكثير كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين هذا إن ترك خيرا أي إن ترك ماله وليابهم عبد الله بن عباس فيما yace na zo ne baban ya bar dukiya da yawa amma bai bar wasiya ba ki ce nake so akwai abin da san yana so a yi kan yarsu a iya yi sai to nawa ban naku ya bari yace ai dirhamai ne dinarai ne dubu ɗari kaza da dirhamin yake a ai ma fasin wanda Allah yake nufi Allah cewa in taraka khaira maqudan kuɗi Allah yake nufi amma in dinarai dubu ɗaruruwa to wannan ai kuma mun ba bayan da wani ne ka zama gada ba ku Allah yake nufi to kuɗi ake nufi da yawa to sai ka da inda ka zo innahu li hubbi in ka ji alkhair to kuɗi Allah yake to nawa innahu li hubbi khair mutum haka yake san dukiya kuma san ma naka mai tsanani wanda har zai sa baya sun ba wani afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur وهزل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير فولن هذا kamar kamar babu munasaban kawo kawo wannan ayoyi idan idan aka fassara rantsikun da wal'adu ya fi dabhan cewa raƙuma alhaji ake nufi to kuma ba munasaba kuma akan to me ka kuma aka yi rantsuwa da su akan cewa dan adam yana da son dukiya ba ya goda alkhairi haka na idan aka fassara da shi ma cewa wal adiyatun wancan da wasan yake nufi to shi haka bari mu na tsaya to ni da aka rubuwa a dokunan yaki akan cewa kuma dan adam ainihin yana da son dukiya baya son alheri har ba munasaba to akwai munasaba din amma munasaba ce hafiya wanda ta samu munasaba latifa cewa idan mun kalli abin da jahu da cewa dokunan yaki ake nufi to yaki duk inda za a yaki musulunci yana bukatar a yi infaki akai a sa dukiya a yi tajlizi a kashe kuɗi a shirya kayan yakin da wanda za su hau da abin da za su bari a gida wannan shine abin da ake abun yaki haka na shi ma aikin hajji tafiyar sa na faka ce yayin gaskiya da har Allah masa wa ta'ala ya cewa sai ga wanda yake da iko sai ga wanda yake istida'a wanda da ba lafiya sai yana da guzuri mai nauyi yana da abin da zai hau yana da abin da zai ci da yawa haka da abu ne da ake bukata kashe dukiya to amma dan adam al'ada da ala kansa da dukiya musamman su waɗannan kafiran maka to san tsananin son dan adam da dukiya to zai sa su dinga kallon cewa mumine suna kashe dukiyarsu ne a abin da ba zai dawo su wani abu kawai ya tafi ne kawai ba abin da zai dawo wani alheri to shine Allah ya rantsuwa da wannan abubuwa akan girman su lalle yakin musulunci ya tabbata kuma yana da alkhairi ko ai nasara ko a samu aljanna in ba ai nasara da zahiri ta duniya ba wannan alkhairi da zai tabbata sannan mu'minai su ci gaba da yi kada waɗannan ainihin faɗai kawai da kafirai su yake kashe kuɗi ya sa su ma a ransu su koyi son dukiya su yi hali na ɗan adam son dukiyar nan ya hana su zabura aikin alheri shi ne munafiki to saboda haka Allah ya tsara kan dama al'ada dan adam ne kwadayin dukiya kuma shi ma ya san haka to kada mumune wannan halin adadin yayi tasiri a ran su su yi kwadayin dukiyar da zai hana su zabura zuwa ga yakin musulunci ko kuma son zuciya son dukiya ya sa musu tsoron kashe dukiyar su don zabura zuwa ga sauki aikin hajji idan suna da ikon kada su yi wannan musulmai su dinga yi Allah subhanahu ta'ala kamar kenan ya faɗi wannan ya yi wannan rantsuwar ne saboda me saboda ya ƙara zaburar da muminai kada su zama na sun karkata ga halin zuciya ta dan adam su yin aikin alheri da zuciya daman Allah ya san halitta dan adam kwadayin zuciya to kasi wannan halin Allah ta afala ya alamu idza bu'sira ma fil qubur yanzu shin afala ya alamu shi yanzu mutum bai sani ba wanda yake yin tasabbuci yake dan hana mutane aikin alheri yanzu bai san makoma da abin da zai faru ba lokacin da idza bu'sira idan aka tashi kaga nan bu'sira ce ai usira wa ukhrija yayi tafsirin kalmar dama asalin kalmar bu'sira kamar yadda muka yi a suratul intidar ko sai idan ka da bu'sira kalmomi guda biyu ne aka haɗe su tashi kalma ɗaya shine al-ba'th wal isara amma a can a suratul intidar bai wannan tafsirin ba amma an ka ga yayi tafsir a can kawai sai ga wa idan bu'ur bu'sira sai ya akhur jama fiha ya faɗa al-ba'th to amma asalin kalmar al-ba'sara yana nufin al-ba'th wal isara to kalma biyu ne aka haɗe su suke ba da kalma ɗaya ma'ana tashin na kabari sannan kuma da zaburar da shi da za a yi tashi ba shi ya fita zuwa ga mahasha to Allah ya sa kafiri da duk wanda ya dan ya dan kare a da dukiyarsa baya motsa ta alheri bai san abin da zai faru bane idza bu'sira sanda aka zaburar da aka fitar da masul qubur waɗanda suke cikin alqabar qubur wala min al-mawta annal wasatu ai idza bu'sira sala tashe su wa husila ma fi sudur sanda aka bayyana ma fi sudur aka bayyana ai buyina wa ukriza aka fitar da aka bayyana ma fi sujud abin da yake cikin kiraza in an tashi mutane wannan wa husna wa fi sujud yana nufin sanda aka yi jaza'i saboda tahsili ma fi sujud yana nufin abin da yake cikin kiraza din nan a bayyana shi tabyyinuhu wa ifrajuhu wa ifrajuhu ala ru'us al-ashhar shine a gaban duk duniya kowa abin da yake a ransa ba wanda tunta Allah Allah bayyana shi to me lazim bayyana za a bayyana shi ne kawai kaji zuciya ka ba wani abu za a bayyana shi ne saboda idan mai kyau ne a cewa ga ladanka idan mara kyau ne a maka hukunci a kai kusa ka wa'iz ruhu suna wata sudur ba kawai bayyana Allah ke ba Allah yana nufin lazim kusa ka mai kin yin aikin alkhairin nan kamar kafaran maka ba ka san abin da ya faru ba san da aka tashe shi daga kabari aka fito da abin da yake boye a gindinsa wato aka yi min sakamako a kai kenan kaga wannan ba da labarin al-isbar din kuma an yi idimajin tahdidi ma'ana a cikin ba da labarin tashi a kuma ijma ma'ana an ci kuma yin ban tsoro da yanayin tashi saboda tashi ne na ba'asara ma'ana tashi ne na ba shiri babu wanda ya kawai ya shirya ne zai ci za a ta mutu yau inda da ka shirya yau za a tashi ba wanda za a yi kawai kowa zai ga an tashi ne a daidai lokacin da Allah ya yi sannan ana tashin nan kuma abin duk da yake kuya a ran mutum da fa'ilu sudur to kamar yadda Allah ya faɗa yau tubu sara'ir Allah zai bayyana kuma zai bada hukunci akai kada akwai ban tsoro a cikin bada labarin shi ta Allah ya biyar da inna rabbahum bihim yawma idin na khabir hakika ubangijin su la khabirun Allah masani ne bihim Allah ya san da su duk abin da suka aikata da abin da ke ran nasu Allah ya sani yawma idin a wannan rana Allah ya san zai bada wannan tafsirin da yawma idin shi ma akwai ƙarin tahdidi saboda ai inna rabbahum bihim la khabir yawma idin wa ghayra yawma idin din ma ko da ranar alkiyama da ranar da ba ranar alkiyama ba da yanzu a duniya akwai yaushe ubangijin su ya san abin da yake a zuciyarsa Allah ya sani to amma tafsirin inna rabbahum bihim yawma idin la khabir shi ma saboda hadidi su sani abin duk da ya kula a ransu a duniya ya wuce ba wanda ya san me a ranka ba wanda ya san aikin da kai dan Allah ko ba dan Allah kai ba kama me yin aikin alheri wannan sharrin da suka aikata da abin da ka koyo da sharri da ba su samu dama banta ba wanda ya san yana ransu to ubangiji duk ya san wannan abin da yake a rai kuma ya ce rana ce da zai ban kado abin da yake ran nan to sai su kaga ubangiji fa bayan ya bukado abin da yake ran daman duk ya sani a wannan ranar to dan yana wannan ranar ita rana ce da babu imhaji rana ce da babu kakkautawa rana ce da babu ƙarin wani lokacin jinkiri ranar hukunci ce kawai shine ma'anar inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir a wannan ranar to babu ƙarin wani lokacin a ranar Allah zai hukunci ya gama ai la alimun Allah masani sai jazihim ala kufrihim Allah zai saka musu an kafirsu بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سورة القارعة إذا ما سورة تتمكى آيين تبقيني سورة القارعة درس انت باقي ليا تحويل أمر يوم القيامة ني شما بعد قروني أكن تاش duka surorin nan na maka wanda duka sune awailul nuzul mafi yawan su duka illa kaɗan duka darasin su yana kama saboda farkon zuwan bisa ne a daidai lokacin aka fara muwajahan karyatawa da izgili abin da aka fara fuskanta kenan daga waɗanda aka fara ba ta hausu ne kafiran maka to abin da suka yi wa izgilin kuma shine da wannan aka kai tawa ya za a yi bayan mutum ya mutu a tashe shi to wanda kai tsaya tashi to abin da bai bayan tsaya tashi shine karyata sakon musulunci baki daya saboda haka in ya karyata sakon musulunci ya rafa wazi ma'ana ya rasa mai mai tsawa wanda zai ce yi kaza da kyau bar kaza ba kyau suna ta kai yin rayuwa yadda ya ga dama to surorin maka dukan su mafi ya yawan su koma duka umumin darasin su ba da hujja ne al istidlalu al ba ba da hujja ne da abubuwa da dama da muka yi da ma waɗansu da ba mu karanta ba a wasu surorin da muka wuce wasu shekarun duk akwai ba da labari ne ba da hujja akan tashi to ba da hujja akan tashin nan kuma Allah yana nuna tashin hanyoyi da dama wani lokacin Allah yana kafa hujja akan za a yi tashi ta hanyar yi al-istidlal ya kafa hujja zai tashin da hanyoyi dama ko ya kafa hujja da at-tanzir bil khalq al-awwal da muka sai Allah ya bada misali shi ya halitta halitta farko ma zai iya tabi ko Allah ya bada hujja da khalqu ma huwa ashad min khalq al-insan Allah ya tanziri da in dai tashi ana ganin da wahala to akwai abin da ya fi halitta mutum wahala kamar halitta sama da ƙasa Allah ya bada misali da wannan akan to zai iya yin tashi tun da yayi sama da ƙasa ko kuma Allah ya bada hujja بالعالم الخارجي المشاهد بالعيان Allah ya ba mutum hujja akan tashi da abu na fili wanda ina dan adam yana gani kamar tsiro da tsirrai a bayan kasa tana kallon kasa a bushe ta zama ba alamar ciyawa da an kafar da ruwan sama sai ta rayu ta fidda wani abu Allah yana bada misali da irin wannan shi ma akan tashi wannan abubuwa guda uku mafi ya yawa gun Qur'ani Allah yana bada hujja su sai dai yana yin tanwi yana taccanja kada bada hujja amma ya bada hujja su abu da dama dai ya tabbatar da tashin alƙiyama to wani lokacin kuma Allah yana tabbatar da tashin alkiyama bil udul an ta'yin al waqt bi zikr al amarat saboda kafiran nan suna yin tambayar izgili yaushe za a yi tashi ta yaya za a yi wannan tashi to Allah yana bada hujja sai ya ki fadan ranar sai ya faɗi alamomin ranar saboda in wani abu ne zai faru amma aka baka alama sai ce in ka ga alama kaza kuma wanda wannan alamar da aka baka abu ne wanda kare kulil ada abu ne da bai yi ba ko yanzu ne irin a hausa a ce sai ran da jaki ya kahu ka san ba zai yiwu ba to idan kuma sai ka daga ki yayi kohon to wa tana kallon wani kasan lalle abu da fa'al nan zai kohon tun daga wani kare kuɗi kuma ya kohon to Allah sai ya bada misalai bisa abubuwa kawar ne wanda ba za su yiwu ba hankali kamar duwa din nan kaza ana cewa an dagargaje su kasan nan ta daddaye san wannan duwan da kanta yana kallon ta ta tsari wannan abu ne da hankali ya san ba zai karba ba to Allah sai shi to ran da duk wani awwal da za su faru to duk da mutum ya ga waɗannan abubuwan ban tsoron to ya san lalle ashe abun nan da ranar kiyama zai faru tun daga wannan ma ya faru to Allah yana bada misali na biyu wajen kafa wajen da kiyama ya ki faɗar ranar amma sai faɗa abin da zai tabbatar da ran shine zikrul amara alamuni na ban mamaki to qur'ani yana tsaurarawa wajen faɗan alamomin nan dukkan da kafir suke tambaya to wannan sura al-qari'a tana daga irin waɗanda Allah ya faɗa alamun tashi ne na ranar alƙiyama faɗi duk ne tashi alƙiyama ne ta yaya ta hanyar zikrul amara al-ajib abubuwan mamaki da za su faru wanda duk wanda ya ga wannan to ya san lallai abin da ya zo a bayan shi ma tabbaci Allah ya fara sannan da girmama sunan alƙiyama da kalma ta alƙari'a alƙari'a ne shi ai alƙiyama ala ta qawl qulub bi ahwaliha shi ma na kalma alƙari'a sifa ce ta mawsufun ghayr mazkur wata aba ce babba shi da bulawa da shi alƙari'a ana nufin kai alhadathul azim wani gagarumin abu da zai faru wanda girmansa girmansa wato sai ya girbe tunanin ɗan adam shine alƙara'a wato ya ƙwanƙwasa ƙwanƙwasa ƙwai ɗan adam ba ƙwanƙwasawa ta hankali ta kaɗan ba ƙwanƙwasa ma'ana abin sai ya taɓa ƙwalwa mutum ya ji kamar wani abu ne na musiba ya jira Allah ra suna ba da misali wani babban abu ya faru sai ce kana waqa'u alayya kafsa'i wani abu ne kai ka ce ta zarin musiba ta jira a kaina to Allah ya faɗi wani abu ne babba da ya faru alƙari'a ko Allah yana faɗi a can a suratul mu'minun ko آه سورة الأنبياء ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله cewa lalle ba gafaran nan wata nan kwatsam za su wata gagarumin musiba mai kwankwasa ta jira kan kaga wancan ƙari adin ba ranar kiyama Allah yake nufi Allah ya nufi kawai alhadasul azim to nan ma sai Allah ya faɗo alqari'a amma ya faɗa musu bace wata gagarumar musiba da ta sauka mai kwankwasa sai Allah ya gima wala ce man qari'a wannan musayar da labari ne aka istifhami da shi saboda tahawilin lishaniha wa ma mubtada'un wa khabarun alqari'a shi wannan musayar da labari shi ma khabar ne da wata alqari'a mal qari'a ka fa san menene wannan alqari'a din wannan usulubi ne na at-tahwil wannan qur'ani ya yi shi da yawa ko ni bayanin sa a can a wa ma adraka ma yawmuddin ko a suratul intiqal to usulubi ne na qur'ani wato wanda yake nuna girman abu kamar a nuna kai zo a tunaninsa ta sanya za ka duba yin alƙari a ɗin nan to shi amfanin wannan usulubin babban amfanin kawo shi ne ne a tashmitu ila ma'arifati ma yusar ne da an ce ka kwasan da ake nufi da kaza to yayi an ja hankalinka ka ji menene wannan abu tunda da an ce alƙari a kasan abu ne mai kwakwasa babba za ka ce mamman alƙari a kasan wannan tsere kwakwasa ake nufi to kamar za ka ce ubangiji ya ubangiji menene abin da ake nufi da wannan mai kwakwasa wanne ne don zai yi wa wani yaƙi ne zai jira zai wata musiba ta haɗa gari sai Allah sai ce ma adraka mal qari'a wannan nabiyin an mai ta ne saboda ƙara gina ma kawai wa ma adraka ka ka sani mal qari'a ziyadu tahwilillah an ƙara mai ta jumlan ne tawkidi ne lafazi saboda ne ƙara girma wa lamarin wannan gagarumar abu da zai faru mai kwankwasar kai ka san me ake nufi sai Allah ce yawma yakunu nas wannan yawma yakunu nas din nasibu dalla alaihi al qari'a ai ta qara'u wato kamar yana nufin da yace alqari'a a cikin za a gane meye na tsibani kamar yana nufin wato wannan yawan zarafi wanda ake masa maf'ul fihi din ko wato kamar Allah yace yawma ai taqra'u wannan mai kwankwasa wata gagarumar musiba ce babba da za ta kwankwashi mutane a ranar da sai Allah ya faɗi rana a ranar da ta abu mai kwankwasa shine ranar da yawma yakunu na ranar da za ka ji mutane sun kasance kalfarashin wa busus ma'ana wannan Allah yana nufin cikowa da iktizazin mutane na ban mamaki yawan yawan takuran mutane amma idan muka ji a hadisin nan da muka yi a kwanan baya a karatun baya manzo Allah ya faɗi cewa ranar alkiyama zai zama na kowane mutum ba shi da inda zai ishe shi illa mawdu'u qadami ba inda dan adam zai samu space sai iyakar inda zai aje kamarsa iya inda ya samu kenan kaga cikowar ta hausa hankali to dama Allah ya faɗi ko a zayen fasil jama'a na kuma wal'awwali tun da Allah ya halitta farko zuwa yau zuwa illa ma sha Allah ban aika shi duka Allah zai haɗa mutane a wannan rana a rana ɗaya a guri ɗaya kaga aikin Allah ne wannan ko to yau mai kuma su Allah ta wannan cinko su za ka ga mutane sun zama saboda yawa kal farashin wa kamar fara amma fara babu shine alfarashin namijin fara almabsus abin watsawa gauga injarat almuntashir irin faran nan mai yawa mara hankali ya muji ba'dun fi ba'din lil hayy a wannan fara sanda ainihin damuna ta zo sun da fara cikin kashe kwanta to za ga eh sun tashi da mugun yawan gaske da yawa sun tashi a firgice mutan inda ake kawai suna da yawa kwan fara an ta yi ƴaƴa suna da yawan gaske to kuma musamman idan fara ta zama ta annoba ce ma manoma sun santa ba sai an musu bayani ba garke guda za a gani su sun yi amfani shin ya baki daya masu yawan da kai wanda ya san yawan su ba ku san daga ina suke ba to Allah ya bada misali a wannan mugun yawan fara da baka san adadin ka ba san yawan su ba to irin wannan haka yawan aka za a ga mutane sannan ya muji ba a ruwan ba yana da faran nan abu a mammannama saboda yawa za a ga mutane ma su ma wani na dukan wani wannan mannewa a cikin wani فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا شين لا يموج بعضهم في بعض للحيرة ثم ندعيهم إلى أن يدعوا للحساب هكذا فسأل موتى حتى أي ترى يسوع إزوا بالحساب وأنا الله أن صور ماذا تارن رانا القيامة وتكون الجبال كالعين المنفوش wannan taron mutane kenan ita kuma kasa ɗabi'a fili na bayan kasa duwar wasu ne da sai garin su za su zamana kal ihnil manfush ma'ana za su zama da sun yi laushi sun ragar da sun yi laushi kamar auduga al-manfush da aka kade ta al-ilm a can baya a tun alhaka mai wata kuni jibalu kal ilm ko eh wala yasal haynu to al-ilm shine asu auduga al-manfush kuma ya fi ai al-mandu wanda aka kade kade wannan shine bisa auduga in ta fito akwai abu a cikin nan wanda ake cirewa da ran sai iya zaran sai iya ita auduga din to shine an ciccire mata wannan abawa din ta ciki mutane a duwatsu to za su kaga dutse manyan dutsen duniya amma a ce ya zama kamar an zuga kaga ai karshen gajar gajar wata kira fi shi fata sai riha yadda zai tashi tunda Allah da yana faɗin cewa faƙul yanzu fa Allah zai dandake duwatsu to in ya dandake su yaya to wannan aya tana faɗin yadda za su koma din shine za a ga sun zama kamar auduga sun tashi a iska babu su fi shi fata sai riha hatta tattayi ma al'abdu su zama sun zama shekin iska kai babu alamar duwatsu to kaga wannan daga ji rana ta san ba rana ce irin kowace rana ba kuma ka san wasu kwankwatar to lallai ana nufin ranar hisabi ne suka ce Allah ya faɗi siffar rana sai to Allah faɗa abin da za a rana ana tafi amma mun saboda mawazi kaga anan da Allah ya faɗa siffar to da a asalin sai Allah ya to wannan to wannan ranar ita ce ana nufin ranar alkiyama to kamar yadda Allah ya faɗa a can a cikin sufin ma'adi to wa humilatul ardu wal jibalu فدكتها دكة واحدة تتفى يوم عيد وقعت الواقعة أكايدا زي قالت وانا الرانا ترانا القيامة كنا فما الله بفداوة كذي تعرف ده وانا بيانا ده كذي كاسن دي بارانا تتحق دي دي دي قالت تفاع ما من قادة أبن ده الله زي أرانا ليس الله بفداوة سوى ده الله باوي بقاتا أيامي فدكتها شيء وارانا من تتاشي شيء ده أتاشي فوق ده أتاشي الله باوي بقاتا كيرنا Allah da yana baka labarin shi zai wannan aiki da kuma abin da zai faru saboda haka wannan ya rage wa mai ji ya ji tsoron wannan ranar yayi aiki mai kyau don ya kubuta sai Allah sifa da yadda zai ci fa amma mun saqulat mawazinuhu amma wanda saqulat mawazinuhu wanda ma'aunan su suka yi nauyi bi an raja hada hasanatuhu ala sayyi'ati la dabbatu sa suka rinjaye zurban sa fa huwa fi 'ishatin radiya to wannan zai samu kansa a cikin rayuwa yardajiya to janna aljanna za ta rudan wanda Allah ya sa yarda a ciki bi an yarda ha zai gamshi da rayuwa aljanna ai marfiyatul lahu wa to Allah ya sanya mai yarda wannan almawazin a ma'aunai malamai sun magana guda biyu kuma magana ta suka ta ahalus sunna saboda sun tari irin nan a zahiri kowa wanda ya saba jin labaran alqur'ani ya san almawazin ana nufin wata ala ce da za a yi aure ita to amma wannan ba shine kare fadin malamai ba malamai sun magana da yawa akan wannan almawazin shin almawazin shin ala ce ka'imatun bizatiha ko kuma Allah yana yin tamsili ne akan kawai alwazn wal adad ala ce akwai wani ma'auni ne da shi a shi za a dora ayyukan nan auna ko kuma Allah kawai yana nufin za a yi lissafin aiki ne lissafi na azalci wanda ya kama da wanda ma'auni ke wannan magana biyu ce akan malamai na ahlus sunna wal jama'a cewa ko ɗaya da wanne ne a cikin wannan biyu to zahirin ayoyin alqur'ani a shine akwai mawazin din nan ma'aunai amma akwai wasu ayoyin alqur'anin da suka nuna cewa wajen ne kawai ba wai na ma'aunai ba kawai a akai Allah yana nufin zai hukunci akwai ayat surkul anbiya wa nad'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyamah ko za a sanya ma'aunai duk wanda malamai sun faɗa hadisai ma sun faɗa cewa ma'auni ne yana da kifa guda biyu wanda kifan nan guda biyu za a dora ayyukan na alherin da na sharrin a auna zahirin da mai da faɗa akwai wannan hadisin da ya faɗa to akwai kuma wata ayar da ta nuna ba ma'aunin ake nufi ba wannan ana nufin ma'ana majazi ne tamsil ne wato auna aikin kawai ma'ana aikin ka Allah subhanahu ta'ala ya san kowane aiki ga irin ladansa na sharri ma ga irin nauyin alhakinsa to za a duba a zana alherin da sharrin wanne yafi yawa rinjayar na alkhairi shine awa in alherin sun fi yawa ko kuma na alherin akwai waɗansu manya kamar irin su la ilaha illallah la ilaha illallah guda ɗaya in zurbi ta kai miliyan za ta yi musa shi guda ɗaya ku kaga rinjayar wasu manyan ayyuka ya fi tarin nasiya to wannan awan da Allah ya san nauyin kowane aiki shine awa kuma ita ma ayat suratul a'raf ta nuna haka ko wal wazn yawma idhin al haqq kawai awo Allah yake yin magana kuma akwai hadisai shi ma duk wannan awon nan ba dole ya ma'auni yake nufi ba kawai ana nufin ana nufin kawai su ayyuka din a ƙarshen kansu to wannan dai magana ce guda biyu cewa awon nan ma'auni ne ko kuma awon kawai Allah ya nufin nauyin ayyukan ya Allah ladan su da kuma zulubin nauyin gulbin a gwada a ga wanne yafi yawa to magana ce guda biyu sai dai waccan cewa almawazin din akwai ala din ka'ima din waccan magana ta farin jayi kuma ta fi shigura ita ce rajihan magana saboda ta fi yawa ta fi yawan wujoji kuma ta fi shura amma shi ma wannan faɗin cewa alwazan din ba wai ainihin ma'auni ba ne ba a'a mutum ne kawai a aikin kawai shi kuma akwai ta kamar wasan ayar kamar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita bin rajul al-azim tamim za a zo da mutum kasotan mutum wanda babba ne a duniya ana ganin sa wani ne cika ido amma Allah manzo Allah ce la yazuna inda Allah janaha ba'uda amma a gurin Allah girman da nasa bai kai nauyin fafikin sauro ba saboda ba shi da aikin alheri kuma to Allah zai yi hukunci na adalci shine wannan ma'auna to fa wanda aikin alheri sai rinjaye fa ula fa huwa fi ishatir radiya zai zama yana cikin rayuwa yardajiya a aljanna wa amma man faqad mawazinu amma wanda ma'aunan ayyukan su sai suka yi suka yi kasa suka zama ba su da nauyi da an raja hasayyatu ala hasanati zulman su rinjaye hasana shi fa ummuhu hawiya to kaga anan bi arrajahat ya faɗa ne ana muqabala ma'ana muqabala shine wancan da aka ce taqulul mawazinuhu an san ladaddakin sa ne suka fi zulban sa yawa to kaga waɗannan da aka ummu hawiya a babu qala sai ce bi arrajahat sayyi'atu wanda zunuban nata sai suka fi ladaddakin sa yawa wannan ababun muqabala ne amma a asali in dai zulban ko da zunubanka sun fi hasanonin yawa in dai akwai hasanonin to ba ka fi ɗan fa'on buhariya saboda hasanoni sayi'o'i ba sa rijaya su sai dai idan waɗannan sayi'o'in nasa abubuwa ne waɗanda akwai tabi'a a ciki ma'ana tabi'a shine haƙoƙin mutane da basu yafi ba sannan kuma hasanoninka ba su da yawan da za su iya biya to shine sai a yi maka kisafi da mutane wataƙila sai dai a fanshe wannan zurban a wuta sannan Allah ya fidda kai amma inda akwai hasanoni komai yawan sayi'o'i inda akwai hasanoni masu kyau to hasanonin nan sayi'o'i ba ta iya rinjaya su saboda innal hasanati yuzillu sayi'a a duniya da a lahira saboda Allah subhanahu wata'ala in ya same ta da manyan ayyuka irin su la ilaha illallah dinna irin su shi ne kalmar shahada babu abin da kake girma wazani irin su salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin annabi shi ma wasu malaman suna fadin suna fadin sa a wannan babun cewa banda la ilaha ba abin da yake shi saboda shi babu aikin da yake bata shi na laifi ko da mutum ya zo da ayyuka da yawa ko da akwai tabi'a din mata mutane amma yana da salatin manzon Allah da yawan gaske to wannan salatin yana iya rinjaya dukkanin wannan ayyukan kuma Allah subhanahu wataala zai iya biya saboda kamar shine asali ma a fadin Allah da Allah manzon Allah yake gaya mana cewa duk wanda ya mai salati Allah zai yi saboda kai idan kai salati lafazi ne ka faɗi wani abu wanda an ji amma idan Allah ce Allah zai maka salati kaga ai shi Allah ba cewa shi mai maka salati ba saboda wannan Allah zai maka salati din ma'ana Allah zai ajiye maka wani lada da shi kada ya sani to aikin da kake wani Allah ne babu abin da yake shi nauyi saboda salatin annabi ma yana rinjaya dukkanin sayyi'o'i dan bayan salatin annabi sai azumi azumi ma yana rinjaya dukkanin sayi'o'i shi ma saboda wannan a saumu libin yana cikin abubuwan da Allah yake sa a gurin ajiya nasa saboda haka shi ko da mutum yayi ayyuka na laifi kowane iri in ban da shirka ko da ayyukan sun lalace yayi aiki kaza aiki kaza yayi duk ayyukan sun lalace amma ladan azumi shi ma baya lalacewa babu aikin da ke rusa shi shi ma saboda yana a wannan rizab na Allah na asaumu li malai sun fassara shi da haka shi ma yana tsayar da mutum bayan shi akwai abubuwa da malamai suka faɗa da yawa wanda jima'in su dai shine kawai zikirin Allah ma'ana mutum ya shagaltu da zikirin Allah da azkar inda ma'sura zikirin Allah na la ilaha illallah na salatin manzon Allah na karatun alqur'ani sauran su iri iri dai wannan ma'sura din to wadannan da abubuwan suna zama wa mutum garkuwa suna kare mutum daga ainihin fada wuta ko da ko da sayi'o'i saboda wadannan ayyukan aka tashi biya to aiki guda ɗaya a cikin su babba na zikirin Allah kamar ku zikirin Allah na la ilaha illallah kamar ainihin salatin manzon Allah to irin waɗannan suna rinjaya dukkan yawan sayi'o'i akwai kuma wanda kamar yadda faɗa ko da akwai tabi'a haƙƙin mutane to Allah yana iya biya da waɗannan ayyukan alheri kamar salatin manzon Allah yana da girman alƙadari kamar kuma kamar salatin manzon Allah kamar aika kamar ibada azumi kamar sadaka a babin ayyuka kenan to da kawai bawa su shagaltu da aikin alkhairi akwai wanda ya zuwa gurin al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya tambaye shi cewa ya kasa daina wata abubuwa da yake yi waɗanda abubuwa ne na sabu na ma'asi ya kasa daina ba kuma yana jin kunyar Allah Allah ya ta ganta kan wannan ayyukan dukan da zai sallah ko zai karatun Qur'ani in yaji wasu ayoyi da hana irin abubuwan da sai ta jin kunyar Allah amma ya kasa daina Imam Hassan da Sabihi to ai kana da imani tunda ka damu da wannan sai kana da imani yanzu ba zan ce maka dole ka tilasta kanka ka daina tunda ka ka kasa daina abin da dole shine ka ƙara mummunta na alkhairi zahim hadu da'at wannan martaban da kake yi to kai gobiya da alherin masu yawa idan ka yi ɗaya martan ka tabbata ka yi goma ninkin ba ninki da alheri su zama yanzu tsaya sun haka ka daina to in kana yin haka wata za ka iya ganin ka daina in kuma an kaddara ka ce ka kasa iya daina ba to a lahira waɗannan da kake rushe waɗannan to lallai ba wa zai shagaltu da aikin alheri saboda ya tsallake ma'auni to nan ko amma masbar mazin fa ummu hawiya nan a asali ana nufin kafiri shine wanda ma'aunin suka yi ƙasa saboda ba shi da aikin alkhairi da zai daga ma'aunin ba la ilaha illallah ba salatin annabi ba duk ba wani aiki a jere sai wannan fa ummu hawiya makomarsa uwarsa ai mastaru abin da aka ce ummu saboda kamar yadda uwa take rungumar da to haka wutar hawiya ta rungume shi inna lillahi Allah kiyashe mu fa ummu hawiya makomarsa hawiya Allah kiyashe mu Allah ya ce wa ma adraka ma hiya ka san me Allah yake nufi da hawiya ai ma hawiya hiya ta san me Allah ce narun wata iriya wuta ce hamiyatun mai konewa shiddatul harara mai tsananin kuna
bismillahir rahmanir rahim alhaakum at-takasu hatta zurtumul maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم a suratul takasur sura ce ta maka bittifaq ba ta bani akan ta suratul takasur tana yin fada ne akan shagara da duniya da manta alkan lahira wasu daga cikin malaman tafsir sun kawo asali cewa an saukar da ta ne akan wani abu da ya faru na abun mamaki abun larabawa cewa larabawa akwai wasu kabila banu haris da banu da banu ka'ab wannan kabila guda biyu a larabawa sai suke alfahari mu ne ƴaƴan wani ƴaƴan wani iyayen mu ne masu kuɗi iyayen mu ne masu mulki iyayen mu ne wani da wani suke alfahari at-takasur bil mal wan nasab suke wannan alfaharin mu ne ta ko duka alfaharin kowa ya faɗi nasa ni ne dan wani mu ba mu ne masu wani sai ya zama su banu ka absurun da banu harita da mutum uku su sun fi aka an an faɗi wannan su ma sun faɗi wannan sun samu ƙarin mutum uku a ga su kenan sun ce a to an muna da wani da wani ba ku san su bane a je makabartan nan ya mu makabarin su sai aka tafi makabarta aka da alfarin to ga kabarin wani shine yake kaza kaza ku kuna da irin sa kuma kace eh muna da wani ga kabarin sa shine yake kaza yake kaza sai da lissafin darda iyaye ta sa an wuce da baki har an tafi makabartar an je kabarin ana nunnunawa saboda karshen ta hakiki ko faɗa wannan kabarin wane ne da tunda yana raye shine kaza yayi kaza yayi kaza to wannan kaga akwai yawan fama da rashin mutunta ma kabarin mutum ya mutu a kabari in sai a fara shi me zai yi maka amfani kamata a ce kai alfahari da wani aiki na alheri da yanzu kace yi da ake gani to shine Allah ya saukar da wannan kamar yadda wasu daga malaman tafsiri suka kawo wannan a dalilin saukarta to amma kamar yadda muka sani in an ce dalilin sauka yana nufin wato sababin da a lokacin a lokacin aya ta sauka isra'il waƙi a misali a san da wannan ya faru a sannan aya ta sauka idan wani abun faɗa ne Allah ya faɗa idan wata kadiya ta hukunci Allah ya faɗi hukunci shi ne dalilin na farko amma ba wani aka zai sauka ana nufin wannan din kaɗai shi Allah yake magana amma maudu'in maudu'i ne mustamiri akan duka wanda ya ji alqur'ani to daga wannan fada din na shagaltuwa da duniya da manta ta har magana kabari a aje kabari to magana tana kan kowa to shi sai ba a yi hamlin hatta zurtumul maqadir akan su ba ya kai hamlin ta akan dukkanin mutum da yake raye cewa san duniya yana shagalar da shi har mutum ya mutu sai ya tsinci kansa a kabari sannan ma yake tuna bai yi aikin kabarin ba sai ta hatta annan din sai malamai duk suka dauka akan mutum wanda yake yin shi ake dan har ibn abbas Allah ya kara masa da yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana yawan ce mana law anna libna adama wadiyan min zahab labtaga salisa da dan adam yana da jeji guda biyu na zinari nasari to da sai ya ce yana neman na uku yace walan yamla ajawka ibnu adama illa tura ba abin da zai cika cikin dan adam ya habuwa sai kasa in an sashi a kabari to wannan ba ya buya to shi wannan sahabi ce wannan a magana da Allah ya faɗa mu mun yata ma ayar Qur'ani ce sai da ta kwada suratul takasur saboda mawdu'in nafsi eh sai magana wancan hadisi ne manzo Allah ya faɗa ba ayar Qur'ani ba to kaga wannan yana nuna wannan ayar darasin ta ya gama kowa Allah yana faɗa da alhaqumut takasur ay at-takasur al-fahari bil amwal wal aulad al-fahari da ya'ya da dukiya war rijal da maza ma'ana at-takasur tafa'ul ne na kasra ma'ana yawan tarawa tarawa da tafa'ul ko tarawa da yawa nawa kamar da Allah ya faɗa ko wata kasurun bil amwal wal aulad ko wato yin tarawa ibdigawa muna da su da yawa na dukiya muna da iyaye da yawa masu muna to wannan faɗar da yawa din da yin alfahari da shi to wannan ya shagalar da ku shagalakum an da'atillah ya shagalar da ku gaban da'a Allah wanda kuma wannan shi ma sa al'ada dan adam ce ko zai wahala kaga mutum ya tsunduma a batun tara dukiya ya zama ta ban masa lokaci na kansa ma balle na Allah wannan al'ada ta dan adam illa kaɗan wanda Allah ya jika wanda ya zama suna shagaltuwa da dukiya kuma suna da lokacin Allah wanda wannan nadiri ne na gaske na gaske gaske duk wanda yana da lokacin yana da lokacin Allah to dukiyar ba ta yi yawa saboda al'ada idan ta yi yawa to tana da ashgal tana da darusu ainihin shagulgula da yawa nata wato dabarun tara ta da dabarun killace ta da hikimomin kula da ita to waɗannan ayyukan ba za su ba mutum damar kansa ba balle damar tunawa da Allah shi Allah yake faɗa a nan kamar yadda ya faru da wannan munafiki na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda za sahabi ne na kwarai amma dukiya ta canja shi kuma munafiki wanda Allah ya da ayatan ta wa min man ahada Allah la in atana min fadlihi la saddaqanna wa nakunanna min as-salihin da haka mutum yake cewa cewa in ya samu dukiya zai yi wani abu alheri amma in ya samu din sai ga ya kasa saboda wannan shine ɗabi'ar ita tara dukiya sai kaɗan waɗanda Allah ya ji kansu wanda manzon Allah yake ba su cewa a madalla ya dukiya mai kyau a hannun mutum na gari ɗan kaɗan suna samun haka to Allah ta dukiya ta shagalar da ku tara dukiya da alfahari da ke shagalar da ku hatta zurtumul mabajir ba ku ba ku faɗaka ba har sai zan dauka ziyarta makabarta bi amitu fadbintu ba wani kuka ziyarta na nan zurtum din ba wai ziyara na ma'ana alhalulu fil makan halulan mu'akkad shine ziyara mutum ya dan je wani guri zuwa na dan wani lokaci ya tafi to ba shi ake nufi ba nan zurfin din kawai Allah ya yi amfani da kalmar ne majaza saboda a ziyara dai tana nufin at-tawajud bil makan mutum ya tsinci kansa a wani guri to iya wannan kadar din na ma'anar ziyara shi Allah yake nufi ma'ana hatta zurfin maqabir hasan da kuka tsinci kanku a cikin makabarta kun zama da min ahliha kun sarrafa mutanen kabarbara بأن دفنتم مت فوق موت فدفنتم فيها أفبنكم أو عددتم الموتى تكاثرا ko kuma kamar yadda waɗannan larabawa suka yi suka dinga kirga mutattun da suke da su ma na masu arziki a dangin su saboda alfahari Allah ta kalla saufa ta'alamu wannan kalla da radu'un tsawatarwa ne da kuma ɓata aikin mutum ma'ana wancan mutum wanda yake shagaltuwa da tara dukiya ya manta da zahira ta hayyaje magabarta to wannan abin da yake ba daidai bane ya kiyaya saufa ta'alamu da sannu za ku sani za ku san cewa haka ba daidai bane ba sun makalla sofa ta alamu sannan kuma dai da sannu za ku sani su wa azu wata tafafu uku da sannu za ku ga karshen wannan alfahari da kuke yi inda naz'i lokacin da ranku ya zo fita sun mafi kabari sannan a kabari duk za ku gani wannan ba sai tafsiri bi kalla sofa ta alamu da sannu za ku ga cewa abin da kuke aikin kawai ne san da kuka mutu sun makalla sofa ta alamuna aikin kabar sun ga kusa kabarin a sannan ma za ku ƙara sani sanda kuka shiga kabari kuna cikin kabarin aka zo aka ba ku labari ga cikin ana ta faɗa da ƴaƴanku akan dukiyar da kuka bari da kuma kuka kabarin ana muku hisabi akan ta to kuma za ku ga illar ashe ya ma ba tare da dukiyar kuke ba da aikin sai wannan kabari din wasu sun fassara haka سوف تعلمون عند الموت ثم كلا سوف تعلمون في القبر da sanin za ku san illar wannan damuwa da tara dukiya wadda ko ba ku tuna Allah ba a dalilin ta Allah ce kalla wannan ma ai rad'un so fa law ta'lamuna ilmal yaqin da a ce Allah ya sa kun sani ilmal yaqin sani na tabbas na yaqini ai ilmal yaqin sani na yankan shakku mara kokonto aqibata tafakkur kun san menene aqibar wannan abin da suke na kwadayi tara dukiya da yake mantar da ku al Allah mashtagalkun biyu da ba ku shagaltu da shi ba da ku san Allah sai la tarawun jahim wannan jawabu kasamin mahazu nan ya kaddara wannan latara wannan jahil jawabu wata rantsuwa ce da aka shafi wa huwa min hulamul fi'l wa aynuhu wa wal harakatuha ala ra wannan yana fadan asalin latara wannan ne a wajen bina'i nasab ma'ana latara wannan jahil da sannu za mu ga wuta ya nuna wata rantsuwa ce aka shafe ta amma babu ita to amma zai iya yiwa a ce ba sai an kaddara ba ya zama na wannan litarar wannan jahil din din jawabi ne na lau ta'alamu na ilmin yaqin saboda duk dabarun tsuwa bane ba amma an yi isba'in kamar sharadi kamar Allah ya sa jumla ce a mahallin sharadi kamar Allah ce da a ce saboda lau tana da ma'anar sharadi a mafi yawan zuwan da a ce kun yi sani hakikan sani na mai lahira latara wannan jahil to yaran kuma da an an an saukar da wanda ya san hakikar a masanin wanda yake gani kamar da a ce kun san haƙiƙin ya wuta take to na fara wannan jami'a da kun zama da kamar kuna kallon wuta ne ƙuruƙu da kun wata da duniya tunda wanda yake gashi yana kallon wuta ja annabi ƙuruƙu yana kallon ga yadda take ya ga irin azabar da Allah ta a ciki to da tsoronta da takatsantsan ba zai bari ma ya shagal da duniya sai ka da fara wannan jami'a za a iya hamlinsa akan jawabi ne na sharadin laudin la ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim ثم لترونها عين اليقين sannan kuma latarawunnaha ta ake za ku ga wannan wuta ainihin yaƙin gani na hakika ka ga latarawun da yakin wannan summa din a tarafi din da daidai summa ya nuna wancan latarawun zai iya zama jawabu sharadin launi kuma ya nuna gani ne ta dabiri da a ce kuna iya ganin wuta ku haƙayin wuta kuka ce summa latarawunnaha kuma sannan da sannu ma fa za ku danta a lahira aina yaqini gani na yanke ne ta shakku da ta yadda ta take da Allah yayi ko wanda kuma kaga wannan yayi kama da irin tsawatarwar da Allah yake da man wanda ya tara dukiya baya bayar to da man Allah yana gana wanda ya shagaltu da tara kuɗi ne ya manta lahira Allah ce da kun ga wuta da ba ku haka ba saboda man sun Allah faɗi wutan nan fa daga cikin suke kamawa akwai wanda suka tara dukiya ba sa kyauta ko kalla inna halaza نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى da maka Allah ya faɗa wutan nan fa ga irin da take ga take wa take kamawa tad'u man adbar wa tawalla tana kamo duk wanda bai imani ba wa jama'a fa a wanda ya tara dukiyar sai killace baya taimaka inda ya kamata to haka shi sa anan ma sai dai da kawo law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al jahim thumma tarawunnaha ayna al yaqin da a ce kun san me lahira kuna kallo wuta da ba ku wannan kadayin duniya da ya hana ku tana Allah ba sun mantar wanda ha aina kuma da sannu ma za ku gautar nan dai aina da kini gani na hakika sun ma da tus alunna yau mai idin alin na'i da sannu kuma summa kuma sannan bayan haka in an je lahira da sannu da tus alunna tabbas wallahi wannan saboda Allah ya yi ta'akidin wannan tambaya ne tambaya ce wannan ta taubihi tambaya kuntatawa cewa wanda ya tara dukiya mafi kankanta abin da ke cikin dukiyar nan na ni'ima duk sai an tambaye shi sun malaka su Allah cewa wallahi lallai tabbas kaga ga alamun qasam ga nuna tawhid as-saqila wanda yake nuna tabbas abin nan ya faru Allah kuma ya ganin su ba matsawa Allah sai ya tambaye ku yawma idan a wannan rana ai yawma ru'ita rana da za a gauta a filin ranar lahira wallahi sai Allah ya tambaye ku anil na'im sai Allah ya tambaye ku akan baki ɗaya ni'imomin da kuka tsallako na duniya to wannan anna'im din nan yace ma yaltazu bi fi duniya abin da ke jin daɗi a duniya mina fi wal fara kamar lafiya wal fara da lokaci da Allah ya baka za ka iya yin aikin wal amun da zaman lafiya wal mat'am wal mashrub wa ghairu zalik ci da sha dai yana ciki to amma abin da yake ma a dakku min zalik duk abin da yake an'im yana nufin duk abin da Allah ya bore maka ci ya taimaka maka wanda ba yin kamar ni'ima ne kamar shiga inuwa ni'ima ne kamar samun ruwa ne sanyi ni'ima da Allah kuma sai ya tambayi bawa to don ga laraban kauye ya je tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi duk alna al na'im menene abin da a tambaye mu a matsayin shi ne ni da muka samu a duniya kuma da Allah ya kirga musu su abubuwa guda uku wanda kuma a zahiri ba komai bane abun mutane ita wata azil wannan alan wal ma'ul bari daga da inuwa da kake kawo da kika sami inuwa ka huta Allah ta tambaye ka gode Allah ma an nuna nan sannan wannan alan ta kalmar ka dinnan ne masu kyau da kasa saboda in babu su kafa ka ta fashe ya kai tafiya a kasa to Allah ta tambaye ka gode wa Allah sannan wal ma'ul bari ruwa mai sanyi waɗannan kankanin kana ganin su ba komai ba amma suna cin abubuwan da Allah sai ya kirga su a ni'imar da ya kuma sai ya tambaye ka to kaga idan waɗannan ƴan kankana Allah zai tambaya to ina kuma ga wanda ya shagala a tara dukiya kwata kwata ya manta da Allah saka wannan surar tana yin fada sosai na koyon da zuhudu a kyamaci duniya amma amma fa a mataki na ilimi ba zuhudu na fahimtar masu ibada ba ma'ana zuhudu na fahimtar masu ibada wannan matsayi ne a kullum ya kamata tana fahimta akwai bambanci tsakanin abu na mataki da kuma abu na ma'auni na shari'a ma'ana zuhudu na fahimtar masu ibada wannan ba zai iya yiwa kai hamli a kai ba saboda su ma sun kai wani mataki ne na gurbi da Allah suka iya yin haka to mutane ko mataki mataki ne kowa bai ta haka saka zo da a mataki na ibada shine duk abin da ka samu na duniya ke zama na ka samu wani irin na Allah shi yasa ma har malami suka fara ma ma a fassara ma zuhudu ma a mataki na ilimi sai ga mai arziki ba a yin zuhudu ma game da arziki saboda ya zama duk abin rayuwa kana da shi to san da ka nemi ƙahari shi ne baka da zuhudu idan mutum yana bukatar gidan zama ba mu ba san duniya bane ba amma idan mutum ya samu gida sai yake neman wani to shine ba shi da zuru in mutum yana da sutura ta fawa to wannan ba laifi bane in ya samu sutura mai kyau to amma idan ya ce sai ya ƙara sai ya ƙara to shine babu zuru to malamai suka ce wannan saboda ya zama na addini ya faɗi daga kowa kada a ce babu komai na duniya ba za ka nemi irin wani so ba shine zuru a'a komai ka samu wani so na bukata amma ma za da adal haja to shine ma yuzadu zuhud abin da ya karu ya kara bukatar ɗan adam wannan shine ainihin ya wuce ba ka da zuhu sai da dama cewa ba a cewa zahiri sai an ga yana da abu na duniya da amma wanda ba shi da abin duniya ba shi da hanyar samu to wannan shi miskini da talaka ne bai kai ya samu ba balle a gani ya fifita Allah da annabi ne ko ya fifita duniya zaka mutum ya halatta da abu na duniya na bukata mutum ya nema wanda zai tare mai mutunci zai tare mai rayuwa amma mutum ya nemi ƙari wanda ya wuce bukata to shine ya fita daga layin duhu wannan shine tafsiri na ilimi amma wancan fahimta ta ainihin masu ibada cewa mutum komai na malazin duniya komai na jin daɗin duniya mutum ya kyamace shi to wannan ma daidai ne amma a mataki a matsayi ne su a matsayinsa haka ne akwai wanda baya cin abu mai daɗi akwai wanda baya cin nama ma akwai wanda ma bai yi aure ba a manyan malaman musulunci wanda kuma muna alfahari da su a musulunci saboda shi a zuhudu ya kai yana ganin ba zai iya shagaltuwa da haƙƙin matarsa kuma ya hada da haƙƙin Allah ba haƙƙoƙin sun mai yawa kuma yanzu duniya tana amfana da shi irin su da yawa guda ɗaya dai yanzu akwai al-Imam an-Nawawi Allah ya jaddada masa rahama Allah ya ƙara masa yadda mai arba duk dai musulmin duniya aka ce nawawi in ma yanzu ya san arba'una to mai arba'una kaga wannan mataki ne to ba za ka koya mutane ka ce in mutum ya aure ba shi da zuhudu wannan ba haka bane amma shi yake yin auren ka zuhudu saboda shi a matakinsa shi ya kai haka to wannan mataki ne ba kuma a kiran mutane babin addini ta hanyar mataki na daraja ana kiran mutane ta hanyar doka da ne ta tara kowa saboda haka matakin zuhudu shine duk abin bukata in mutum ya samu ya wuce bukata to kada ya daga ido sai ya nemi ƙari ya manta da Allah shine za a ce da zuhudu ba ku je ba bismillahir eh to lokaci ai to amma da al'asar aya biyu sai mu tsaya ko sai mu tsaya cikin aya biyu bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
آه سورة العصر tana daga cikin surori zan kana masu ƙananan masu rashin ayoyi da yawa ko kuma amma abu mamakin har malamai saboda abubuwan da tara akai na jazalatul lafaz ma'ana jazalatul lafaz yawan lafazin dan kaɗan ne amma ya tara ma'ana da yawa har malamai tun daga cikin salafu hazi al'umma suna cewa ko da ba a sauka wa al'umman nan komai na qur'ani ba sai sokal asar kadai to ya isa mutum duk abin da yake fata na wa'azi tare da kasancewa aya biyun nan ce ko uku a wani ko to me yasa saboda wannan dirarar lafazan kuma wa'azin da yake ciki wato lallai din mai hankali idan ya ji to zai zama kullun yana cikin muraqaba da Allah idan ka dan adam ya zama kullun yana muraqaba Allah ma'ana muraqaba shine duk abin da zai yana yana hararo kallon da Allah yake masa kullum zai iya zama a haka to duk wanda ya samu kansa a haka to wannan zai zama na a cikin waliyai ma manya manya saboda ba zai taba iya samun damar sabawa Allah saboda kullum yana ganin duk motsin da yake yana tare da Allah to suratul asr tana koyar da wannan muraqaba din sannan kuma bayan wannan muraqaba tana koyar da kulawa da haƙƙi da ma'ana mafi sauƙi amma mai girma ma'ana kulawa da haƙƙin mu'ashara cewa lallai ɗan uwa da suke tare da su dukkanin mutane al'umma da suke tare da su ko kuna tare a aƙida ta addini ko ba kwa tare dukkanin su akwai haƙƙi da suke da shi a kanka na iya mu'amalanta su to wannan so tana koyar da iya mu'amalantar nan ta yadda kowa za ka dinga yi mai mu'amala ta hanya mai kyau ta ɗora shi akan abin da zai amfane shi a wannan sura Allah ya faɗi haka duka malamai ke ganin cewa wannan surar ta tattara abubuwa da na haƙƙin Allah da haƙƙin bai wanda ko ita kada al'umman ta samu to ya ishe ta alkhairi Allah yana fara ta da bismillah da bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr wal asr al asr ana ai addaha kuma fasa al asr da zamani ma'ana adda zamani kenan ma'ana zamani shi kuma an ce zamani suna ne da yana nufin ismul limuddati baqa'il alam suna ne da a asalinsa yana nufin kawai muddar in dai duniya tana a wanzanje akwai duniya a sami to shine zamani tun daga annabi adamu har yanzu har aka shiga shine al'afa mu yanzu muna ana mu zamani na baya ma nasu zamani ne nan gaba ma zamani ma'ana lokacin da dan Allah yake rayuwa kawai suna ne take kawai muddatu baqa'il ala in dai duniya tana raye to shine zamani wannan kuma zamani Allah ya rantse da shi a nan in an fasara da al'afa din zamani saboda girman hadarinsa saboda zamani wannan mutum baqa'il alam din annabi ya fassara mana shi a hadisi cewa ba komai ne zamani ba illa Allah Allah ta'ala shi ne zamani shi kuma menene ta yaya za a ce Allah ya zama da shi ne zamani wato kamar ta yadda kasancewa zamani din nan yana nufin tafiyar lokacin da canjawarsa shi kuma wani tafiyar lokacin da canjawarsa abu ne muƙaddari ne da takadirin Allah tafiyar dare da rana da taurari da wuce wasu da dawa wasu din nan da kullum yake faruwa wanda kuma wucewar tasu suke canja al'amura idan sun wuce wani migdali a samu damuwa in sun wani migdali a samu zafi in sun wani migdali a samu sanyi to wannan duk takadirin tafiyar tasu sun jaddawa tasu Allah ne yake yi sannan wannan dadewar shi ke yin tasiri akan ita duniyar da ake rayuwa kamar yadda duniya take canjawa to mutane da suke rayuwa a cikin ta masu su dinga canjawa wannan duk tasiri ne na tafiyar zamani za a ga misali mutane na da saboda irin duniyar daɗin irin yanayin duniyar daɗin sun fi ƙwarin halitta sun fi lafiya saboda irin abincinsu saboda irin abin wato rayuwarsu babu mu'asara na zamani akwai iska ne irin wani abubuwan da dama wanda suka sa suke da lafiya suke da ƙwari da sauransu to su a lokacin idan za ka magana da su za su ce maka zamanin baya ya fi kyau saboda su ma zamanin bayan ya fi tsafta ya fi tasiri mai kyau ke da nasu to wannan canje-canjen da yake faruwa shi ake nufi da zamani shi kuma wannan canje-canjen to yana faruwa ne ta kadirin Allah ba wani mutum ba wani mutum da yake da iko akan canja al'amuran zamani sai Allah to sai Allah ya ce zamani ni ne zamani to kaga girman zamani ta Allah ya rantsuwa da zamani kamar Allah ya nufin mutum ya duba duk abin da ke da shi na rayuwa sama da kasa da abin da yake ciki da mutanen da suke rayuwa da abubuwan da suka faru duk akwai izina to ka ko daga iya nan mutum ya izina da iya zamani kaga akwai wa'azi ne yawa kaga tun daga iya farkon suran nan wato akwai wa'azi da canjawar zamani canjawar dare da rana da awon da ya faruwa akwai izina mai yawa da mai hankali to Allah ya rantsuwa da zamani bi ma'ana al'am aw ma la'ada zawal ila al-ghurub ko kuma al'asar din nan yana nufin daga 12 rana zuwa magariba ma'ana shine al'asar lokacin yamma aw salatu al-asr ko kuma sallar al-asr wannan an fassara da waɗannan biyun an yi fassara da abu muqayyadi kenan amma an fassara da al'asar zamani addaha an fassara da abu ami ko kuma ya fi daidai da wa'azi ga magarin da ayatul Allah ya rubuta zamani akan innal insana lafi khus kaga tattara shi da zamani da lokaci am din ya fitowa akan al-muqsam alayhi shine mutum aljizukan nan adam lafi khusr yana cikin asara fi tijaratihi akan dukkanin abin da yake na rayuwa saboda ma'ana dan adam baya morar zamanin sa a yadda ya kamata shine asara din amma dukkanin adam a wucewar zamanin sa to yana da dama mai yawa da zai amfanu ya amfani rayuwarsa ya amfano su to amma dan adam da suke zamani ya ta wuce masa ba abin da yake to dan adam yana cikin wata asara ta babba saboda bai amfani da zamani ba ko kuma ya yi amfani da zamani a hanyar da bai kamata ba saboda haka ya zama yana cikin asara illa allazina amanu wa amilus salihat amma a cikin dan adam din banda mu'minai wanda suka imani da Allah suke aikata aiki na gari to wannan farai su fi kusura su waɗannan kumfin na mutane su ba sa cikin asara saboda su zaka suna istigirai suna amfani da zamanin su suna yin aiki na alkhairi wa tawasau wanda kuma bayan sun aiki na alkhairi za ga suna wasiki ai ausa ba aduwan ba'ada za ga suna yi wa juna wasiki ma'ana suna ba wa juna shawara na babun nasiha bil haqqi suna ba da wasiki na gaskiya da abin da ke na gaskiya abin ma'ana al gaskiya gaskiya anan nan yace al iman to imani ma nau'i ne da gaskiya nan al haqq ko yana nufin dibbil batil ma'ana suna wasiki da abin da shine daidai kagarin ya shigar da dukkanin mutanen da yake suna yin al'amur bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar ko duk mutanen suke koyi aikin alheri suna ciki to suna wasita ne da ya kamata kai aiki na gari ya kamata ka zama musulmi ya kamata ka zama mai aikin kirki ya kamata ka zama mutumin banza kar kai shaye shaye kar abu mara kyau kowane zamani akwai mu'assira da suke nuna alamun mutanen kirki akwai mu'assira da suke nuna alamun mutanen banza to mutane ne na gari suna wasitar juna da cewa mutane su zamana suna yin aiki na kwarai shine alhaq abinda ba na barna ba sannan wata wasau bis sabar kuma suna wasita juna da haƙuri a tsakanin su ala ta'atu wa ala ma'anil ma'asiya ma'ana su yi haƙuri akan da'a su kuma yi haƙuri ga barin ma'asiya saboda haƙuri kaso biyun ne shine manyan haƙuri da abin da Allah ya ce a yi na ibada sai za a yi masa at-takalif akwai nau'i na mashaqqa nau'i na wahala a ciki yanzu dai kamar da azumin nan da muke ciki wanda so tare mutane ma sukan zo balalan azumin saboda wahalarsa dan su ta korafi azumin nan da zafi da rana da sauransu ma su yi ta kuitin ladan da yake ciki saboda abu na ibada to akwai mashakka a ciki to wannan jure ta yi din shi ne cikin ladan wannan abin ibada to bayan Allah na gar Allah faɗa na sura suna wasita juna da su jure akan da'a Allah sannan kuma suna wasita juna da su haƙura ga barin ma'asiya saboda shigo da abu da na ma'asiya na sabon Allah to abu ne mai sauƙi mai daɗi a rai to kauce masa sai mutum ya yi haƙuri dan haƙuri da yana nufin wato habsun nafs sai mutum ya ɗaure kansa ya hana kansa kada ya je wannan aikin to wannan ya fi girma ma a cikin nau'o'in haƙuri Allah ya kamana daga cikin su. Alhamdulillah. Za mu yi sauka jibi insha Allah